أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai yayi daidai da uku ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da ishirin ga watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta wanda kai tsaye insha Allah ta'ala muna ci gaba da karatun wannan littafi mai suna kitabul akhdari wanda wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na ashirin da takwas daidai a cikin wannan littafi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu baki ɗaya ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan kamar yadda nake shi ne darasinmu na 28 kuma karatun da muke 29 afuwan darasinmu na 29 kamar yadda nake cikin wancan karatun da muka yi kusan mun gabai za mu ƙara maimaita su ne a gurguje har mu kai inda za mu tashi insha Allah ta'ala Na'am. Wannan gabar da muka dan koma kanta shine inda mai ahalari yake cewa wajibu alaihi ya zama na wajibi ga mutum baligi hifzu jami'i jawarihi nasaba ya kiyaye gabobin jikin shi iyakar gwargwado wa an yi shanda lillah in zai so mutum ya so shi dan Allah wa ya baba lahu in zai ki mutum ya ki shi dan Allah sannan kuma wa yarda lahu haka in zai yarda da mutum to zai yarda da shi ne saboda Allah wa yaghdab lahu in zai hushi da shi ne kuma zai hushi da shi saboda Allah wa ya'muru bil ma'ruf sannan yayi umarni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkari yayi hadi da mummuna wa wa yahrumu 'alayhi al-kadhib wa al-ghibatu wa an-namimatu sannan ƙarya ta zama haramun ga mutum musulmi da kuma gulma da kuma annamimanci wal kibru da kuma girman kai wal ujubu da shishi da kai wa riya da kuma yin aiki dan wani ya gani kamar mutum ya wani aikin ibada dan wani ya gani wa sum'ati da kuma kai aiki na alkhairi ka zo ka bada labari ko kun ka je ka ziyarta shi ai jiya na kwana ina sallah ko jiya na yi iziki kaza muna fahimta shine as-sum'a kenan aikin da ka ɓoye ba wanda ya san kayi shi ka fito kana ba da labari wasu ma suka ce a sum'a yana ɗaukar wannan sannan yana ƙari har da ƙarya ka zo ka yi ƙarya abin da baka yi ba kana jiyar da mutane wani aikin ibada baka yi azumi ba ka ce jiya na yi azumi ƙarya ce baka yi sallah ba ka ce ai jiya na kwana ina sallah kana fahimta ko sai yace wal hasadu da kuma hasada wal bughdu da kuma injuna wa ru'yatul fadli 'ala ghairi da kuma in ka kallon ni na yuwa ne na yuwa ne sai ke cewa kuma wal hamdu wal lamdu da kuma yin zirge shi ne zuri da baki ko da hannu wal abasu da kuma wasanni wa sukhriya da kuma kaskantar da mutum musulmi wa zina da zina والنظر إلى والنظر إلى الأجنبي والنظر إلى الأجنبية da kuma kallon mace wadda take ba muharama ba wattalazzulu bi kalamiha da kuma jin daɗin zance da ita wa aklu amwalin nas bi ghairi tibin nafs sannan da cin dukiyoyin mutane ba tare da daɗin ransu ba wal aklu bi shafa'a da kuma cin hanci أو بالدين كوكما شيد الدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها لكم جنكر سند سلا فأكم لوك سنتبا wannan fatan shi ne inda muka karanta inda mun tsaya kan cewa mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye gaɓoɓin jikin shi sannan ya yi soyayya saboda Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana daga cikin falalar soyayya saboda Allah shi ne annan Muhammad sallallahu yake cewa yana daga cikin mutane guda bakwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a inuwa al'arshi su ne wanda suka so juna saboda Allah soyayya saboda Allah ba ta da sakamako sai aljanna shi yasa kuma abu ce mai wahala musamman tsakanin mace da namiji zai iya yiwa tsakanin namiji da namiji in musulmai ne masu imani muna fahimta haka zai iya yiwa tsakanin mata in ya su ya su ne musulmai masu imani amma yanzu kai ka ga wata zanka ɗaya budurwa daga an yi magana sai ka ce ai ta yi sauka kai dai akwai saukan da kaga ta yi ko kuma ala mufti akwai wata sauka da ka gani bayan wancan saukan da kake son ka bada labari to yi soyayya dan Allah sai malam yake cewa da kuma ci saboda Allah wannan abubuwan suna daga cikin akidin ahlus sunna shine alwala wal bara shine ka kaunaci kauna tana gaba da soyayya ka kaunaci duk wani mutum musulmi mumini ka ci duk wani mutum kafiri kiyayya irin kiyayyar da ba ka yi ma kowa wannan kiyayya a duniya irin ta ake so ka yi ma wannan mutanen suwa su ne duwan wanda ba musulmi ba muna fahimta eh yanzu kuma ai babu ta ko sai ka wani musulmi yana cewa kirista dan uwan shi ne ta ina ke dan uwanka duk wanda ya da kirista dan uwan shi ne duk wanda ya kaunaci kirista ya yana son kirista a ran shi ko yana son behuri ko dan bori ko boka to ya hasa kan layi abin da ya fi komi ne sauƙi ya bar musulunci Allah ya ce la ta ji da ƙaumar yi in yuna billahi wani yawon akirce ce iwadu da manhadallah ba za ka taɓa samun musulun da ya yi imani da Allah ba ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jabinci lamarin wanda suke shata kara na kiyayya na gaba tsakaninsu da mahalicinsu shi ne Allah ce walau kanu a ba'ahum ko da uwayen su ne Allahu akbar malam masu imani sun tsaye da haban nas ni yanzu ho akwai sakarkarin da saboda yan mata suke koma kiristoci akwai wasu sakarkari saboda kuɗi kaga mutum da tsaga hamsin ga huska wai kirista ne fasto ne ko kuma bai muna fahimta to yanzu duk wanda yake yanzu wanda ka san shi musulmi ne yayi ridda ya koma kirista ko ya koma tambori ko koma bayhude to duk wata alaka da ke da kai tsakanin ka da shi ta yake za ka kaunace shi irin yadda za ka kin shi irin yadda kake kin Allah ya saka wutar jahannama yanzu haka muke wannan kaunar ta su a har daga cikin malumai za ka yi suna cewa eh abu sannu sannu tun da dai kirkucin nan ko bokayen nan ko ƴan uwanmu ne ƴan uwanmu ta ina ni annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal mu'minuna ikhwa almuslim akhul muslim wannan su ne kawai ƴan uwanka shi wancan wanda ba shi ba yanzu kun san munafici ya kai sai dan bori ko dan shi'a ko dan alaqato wanda suke kan abin da ya shirya su daga kan musuluncin kawai sai ka ga ya mutu musulmi sun je gaba suna mai sallah ko ku gani ba nan garin da ya mun wani dan bori da ya mutu ko wani ɗan ƙala ƙasu ko wani ɗan shi'a ko wani mai tijaniya ta ilimi wanda ta hida shi musulunci mun gane ba a mai sallah ba ni dai ban san shi ba kuma mun san suna mutuwa kuma za su gani irin wani tsawai hatta ajiya ake zuwa hasari da muna yake to Allah ya kan shi ya kan shi ta ina ai karama addu'a ta ce Allah ya haɗa shi da abin da da abin da ya dace da shi kawai shine to wanda bai sallah musulmi ko mai wasa da ita an ce ka yi mai sallah iya to balle dan bori a to wannan abin babu shi yanzu tsakankanin mu soyayya saboda Allah da kuma kin juna saboda Allah kiyayya tana daga cikin ibada tana daga cikin abin da ake bauta Allah da shi kiyayya kwarai da gaske kiyayya wa kiyayya da wanda ba musulmi ba haka soyayya don Allah tana daga cikin ibada babba wanda ba ta da sakamako sai aljanna soyayya don Allah ita ce za a yi babu nadama kiyayya don Allah ita ce za a yi babu nadama kai ina wahashi yake ko wanda ya kashe Hamza kuna sani kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake san Hamza yake kaune shi yazo ya kashe shi amma da yazo ya tuba a ya aka ida sa baka ji lokacin da aka kashe Hamza ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba amma ko da bawa Allah nan ya tuba dole yanzu za ka ƙaunace shi shi yasa wani hadisi yake bayanin cewa za a zo wanda aka kashe da wanda ya kashe duka su kai aljanna kamar ya wancan da yana kahuri yanzu kamar irin su Khalid bin Walid kafin su musulunta ai shi wa musulunci banna ko sannan kuma yanzu za a zo a wayi gari ya yi imani kuma ya kashe wasu kahura kai ka ce Khalid bin Walid ya kashe ka ya kashe ka kafin musulunta kuma bayan ya kashe ka kuma Allah ya tabbata shi ya musulunta har ya zo ya yi wani jihadi amma can me yasa ya kashe shi saboda kudin shi ko saboda bai san shi saboda me addini musulunci ne ya kai kadai ka tsaga layi da babanka wanda ya yi ka shi kadai an an ce za a yaki baba ya fito can kai ka hito na wurin abba mala wannan wani ya ce sai dai zamanin sahabbai ko to sirkin manzo Allah ya hito yaki ya rabka yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke alman diyan manzon Allah ya hito kare ka huce manzo Allah ya hito kare musulunci yanzu ko in sirkin kana wani mugu abu in wa'azi ka ji ana yi irin nashi sai ka ce anya ba so ne ake bata ma dai ba ranka ya jima bai bashi ba koko to wannan insha Allah ta'ala za mu zo mu samu lokaci wata rana mu yi muhadara kan wannan kawai takin ta shi ne alwala wal bara abin da nake ga arab da suke yana cewa wai shi wani yana bata kai yana kana bata maka kanka lokaci wai ka jira dan bid'a ko mai san rai ko dan shi a ko dan kala kato ya je ka yace kai ni ba so nake ka so ni ba ni tsakanina da kai ba in yabe ka ba sai dai in ce Allah ya ne ma albarka to mutumin da zai kalla Aisha ya iri musu albarka mutumin da bai raga ma Abubakar da Umar ba to mutumin da bai raga ma Allah ba kai ni za ka ni za ka kallo gare shi ni za ka raga mishi ina wata kima da yake da to shi yasa ku ga irin karatu tuka akida ba a sa ana yin su yasa mutane nan ne za su sanin haƙiƙanin wani Allah za su ƙara samun imani wa idza tulita alaihim ayatuhu zadatuhum imana amma soriya za ka je karatukan da dama in ka zauna kawai za ka yi ka tashi da karatu kamar wurin gatana ai kai da kanka in ka yi karatu kamata ya ce ka ɗan yi imani ka ya ƙara a lokaci ko ko ba haka ba ne ba ya zama da ya sha bamban da fadar da kake zama ko kuma gidanka sahabbai suka ce in muka zo karatu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani sai ya hau amma in muka koma gida sai ga muna wasa da matan mu da yaran to amma yanzu mutane so suke kowa ya zo karatu ka gaya mai abin da zai bushewa da dariya da jana a tashi da karatu ma yana laifi ka ka ambata koko saboda shinkawa shi tana hannunka ko kuma rayuwarka tana hannun shi sai yake wa ya amuru bil ma'rufi dole ne mu yi umarni da kyakkyawa hadisi karar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko dai ku yi umarni da kyakkyawa ko ku yi hani da mummuna ko kuma Allah ya sa kiyayya a tsakaninku ko kuma Allah ya cire muku kamar yadda ya cire mu ma bani Isra'ila a wani ruwaya yanzu ana umarni da kyakkyawa ana hani da mummuna a sai yan kaɗan daga cikin mutane Allah kuma ya yabi wannan al'ummar ne saboda umarni da kyakkyawa da hani da mummuna koko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yanzu ko yi ga mutane suke sau gashi nan wurin wallahi wancan kusa da ni ga yanzu ya zo shi Allah ya ce annabi ya ce yanzu gashi nan koko ba haka babba ne ba kana zuwa ma in aka wani hutsararre daga ciki zai ce kawai muna jira kaka ba ta mu jira in ka iya saurara ka saurara in ka saurara ka tashi ka tayyanka me yasa ba su son ka kawo musu hira Allah za ka ji ma an ce kai nan fa ba hira Allah ba ake la haula wala quwwata illa billah kai musulmi ni ce nuna ma ka tashi daga nan inda ka zamna kana faɗin cewa kai ba harka Allah ba kake mu da muke koyi da manzo Allah an ce rayuwar shi ba kisa alqur'ani ce ce to shi kenan Allah ya ce ya bata hira shi kenan ya bata hira ka gani ana zaman lafiya shi yasa zaka ga akwai irin wuraren da ba kawai in ka zo kaman matsala ne wurin me matsala ba wani zaka zagi ba ba wani zaka ce mutunci ba ba kuɗin wani zaka amsa ba a'a kawai dai in aka yi abin da bai kamata ba zaka ce kaza wa aji tsoron Allah ba daidai bane kaji ko kaji ko su kenan su ba lafiya duk abin da aka yi sai sun ce ba daidai bane kuma ƙarara aiki da umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna aiki ne wanda Allah ya ɗora mu kowa gulbi da ikon shi. Ƙarar hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa ne ma ra'alukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ko fa in lam yastati fa lisanihi fa bi qalbihi duk wanda ya ga wani abu mara kyau manzo Allah yake ya kawar da shi da hannun shi in yana da iko da yake ka sa hito ba hijabi bayan ka masa nasiha ta ki ka ba ta mugun kashi mai kyau mai rai da lafiya ka ga mata ka sa hito ba hijabi duk inda rayuwarka take ta ɓaci ka ji kana kishi an taɓa Allah mun gane ka yi ta ruwan ayoyi da halittar rayuwarka ta ɓaci eh mana ka ganin kana da iko ka canza ko yanzu sai ka gama ta wani tare ko ba hijabi tana da ikon ka kalle ta kamar yadda muke da kama diyarka ko yadda kama mataka ya za ka muta hanya mai sauki shine in kana da hanya kusa da mijin kamar wa'azi shi ya ji tsoron Allah ya mutu wa'azi ta gyara to kaga sai annabi ce in baka da iko fa ka yi da halishanka to yanzu da halishan ma mutane ba su dama aikace ai ba magana ba ai dama aikace aiki ne na magidanta ko kuma aiki ne na gwamnati da suka kalla fa malumai ne suka hito suna da laɓar gwamnati wannan cancer sabuwa da aka hiddo gwamnati ta sanya za ta yi kaza kasar da ita a abin da ake kai kenan fa lallaba ake yi ha amma yanzu da abin da yake da alaka ne da gwamnatin ko shawara ba a yi kowa in za a yi za a dakatar da shi kawai shi yasa muna cikin wani zamani da kalubale duk musulmin da Allah ya ba shi iko sai wanda Allah ya marhama ta yanzu ta ɗauki maraɗi kadai a ce sarkin maraɗi da gwamnan maraɗi da mai maradi dukkaninsu sai Allah ya musu tambayoyi akan abubuwa guda biyar na al'ummar da Allah ya ba su shugabanci sai Allah ya tambaye su dangance da addini addini yana gaba da komi muna ji da kyau sai Allah ya tambaye su addini wai mutanen da na ba ku shugabanci ya suke addini dole haƙƙi ne kan shugabanni su kula da addinin al'umma mu kuma yanzu wasu daga cikin shugabannin da daga tagan tsoron addini to adda a ce kawai za a yi aka rabu ba aka rabu ba to sallan ma ka Allah sa ka ya rage naka sannan bayan addini dole su kulan musu da rayukan damar da ya salwanta inda kake mulki to sai Allah ya tambaye ka ya akai kana ne ka kulan musu da hankulan kakka yarda wani abu ya zo ya taɓa hankulan al'umma da kake shugabanta ka kulan musu da mutuncinsu ka kulan musu da dukiyoyinsu ka kulan musu da nasabar su duka tana cikin mutunci la haula wala quwwata illa billah to ka gani shi ya sabi shugaba za a je da shi ne adalci shi zai kwantar da shi gaba Allah kawai shi yasa za mu zo mu karanta magana ta ibnu mubarak za ka yi mamaki yake cewa yana kasuwanci ne shi saboda mutane guda biyar kawai ya zana sufiyanu guda biyu da ibn iyad da ibn ulayya su biyar ya zana yace saboda wannan mutanen ne yake kasuwanci me yake wai saboda yana rike da tsawaye su malumai ne wanda suke karantar da al'umma yana rike da tsawaye su ra'ayi mun gane sai wata rana ɗaya daga cikinsu ya samu shugabanci daga cikin nasihar da yake mishi shi ne yake cewa ya kai wanda ya bar ilimi wanda ya waci da ilimi wanda ya waci da abin da ya sani don ya kwashe dukiyar miskinai haka da kuma haka nan bane ba yau ka zo ko duk inda ka ga wata siyasa ta kurkusan nan kawai hannama ne wadda ba baki yi sai to koko ba to mutum zai hizo kudin shi ai kasuwanci ne kamfani wa aiki ba sai na bada kuɗi ka zaɓe ni kuma in na hau kawai binci ban mai da kuɗi na baka ce wahala ma aiki ai sai na maida mai imani in ya maida sannan wahala muku aiki mara imani kuma sai ya ce riba koko ba haka nan ba zai ba yace duk ina ilimin ka kai yanzu a baka alƙali ka amsa daga amsan mulki har ya fara sama girman kai da jiji da kai ina karatun da kai wurin su malam wani duk ina ruwa wurin da ka sani ha Allah ya shirye da mu to shi yasa mulki yana daga kai shugabancin gidanka kadai in Allah ya baka ya zaka da shi gidanka yanzu duk yadda Allah ya baka da matan da Allah ya baka dukkaninsu sai Allah ya tambaye ka kai mishi bayani eh kai mishi bayani ya aka yi ya ka tahiyar da ya ka tahiyar da ya ka gudanar da tsarin tsarin ayyukan nasu muna fahimta to balle mulkin wani gari ko mulkin wata jaha ko mulkin kasa ma gaba daya talla su umar ha kai irin wannan bayanan su cinye muna lokaci almuhim aikin musulmi ne duk inda ya tsinci kanshi ya nuna shi musulmi ne kuma ya yi umarni da kyakkyawa kuma ya hani da mummuna in ɗan kasuwa ne kai kakkai ha'inci cikin kasuwancinka kakkai yaudara kakkai ƙarya kakkaci amana wani ya zo ya yi siyayya wurinka sai ya baka kuɗin da suka hina ka yawa sai ka ɗauka ka maida mai sai rin kama maki yadda duniyar ta lalace sai ka ce ni musulmi ne addini na ya hana ni in ci dukiyar wani ba tare da cancanta ba ka mai wa aiki ko ko ba haka nan bane ba ka duk inda ka bayyana ka nuna kai musulmi ne kana tare da mutane ko su abokan ku ƴan mata suka zo ku istidiyan ko ana gaisawa daga kagon ya tanyi ka hannu kace subhanallah haba wani da hankalinka ka tulla kanka cikin halaka kawai ka kama wa aji a ko kuma ka ga wani zai amsa zai amsa cin hanci a wurin aikin ku ka tashi kamar nasiha wa ana kabi tsoron Allah abin nan in ka amsa ne za ka yi da shi ka san wannan abin da za ka amsa haramun ne za ka amsa sai ce daga ranar nan ka ƙara haɗa na aiki tare da wani sai ma ya zo ya ce wani dan matsala ne saboda ni ya taimake shi ya gaya mai gaskiya to kun ga annan Muhammad sallam kuma ya yi umarni dole in dai al'umma suna son zaman lafiya su kwato duk haƙƙin wanda aka zalunta su mai mai da zaluncin shi yanzu ko ba ka da gaskiya akwai wuraren da zaka zuwa ka ba da cin hanci gaskiya ta zama taka ko ba haka nan bane ba Allah ya shirye da mu sannan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna aiki ne wanda yake buƙatar sharuɗa a gulguje ko wasu daga cikinsu na farko wanda zai umarni da kyakkyawa zai hani da mummuna to ana son ya sa ikhlasi shine ya zama na zai yi dan Allah ne kai iya kokarin ka kai hada da shedan lokacin da kake wa'azi ko lokacin da kake karatu ko lokacin da kake yin wani nasiha ya zama na abin da ka ba gaba shine kana yi ne dan Allah sannan ya zama na kana da ilimi wani ilimi na sanin sha wannan abun ba daidai bane ba ka aje abin da ba kai baka sani ba kuma ka zo ka yi fatawa akan shi kace ji da bin sani ba baka sani ba to kai shiru bakin nan koko rishin sani ya taba haifar da sani ne ka ce ban ji da bin sani ba to da Allah kai shiru kaka ce ko ni tunda dai baka sani ba amma sai ji mutum ya ce to ji da bin sani ba ina gani ni ka gano sai da baka sani ba muna fahimta ko sannan yana bukata hakuri duk wanda zai umarni da kyakkyawa zai hani da mummuna sai ya yi haƙuri in dai ba sai haƙuri ba to ba za ku taɓa kwashewa lafiya ba kai da wanda kake ba an ce ma annan muhammad sallan mawaki an ce mai mahaukaci an ce mai wawa an ce mai masijirci ko ba haka nan bane ba to kai ka san manzo Allah ya fi kowa iya wa'azi kuma ya fi kowa kyakkyawan mu'amala to yake yawa ganganin da aka gaya mishi to kai ne kake tsammani a can kalli zamanin kuma shi ne manzo Allah mu kuma yanzu kalli zamanin da muke ciki kana jira da man ka gaya wa mutane gaskiya ne sai dai ka ai sai yan kaɗan wataƙila in ka gaya ma mutum dubu gaskiya in ka samu biyu sun ma'ada su ka gode ma Allah sauran za su iya ma albarka ne ko su ce ka cika tsanani ko ka dame su ko ka yi ai mutane ba su zan wa'azi ba cika son wa'azi ba to kaga kira kan umarni da kyakkyawa da hali da mummuna yana buƙatar haƙuri sannan yana buƙatar tausasawa da usulubi mai kyau mun gane akwai wanda in ka zuza ka mai nasihai kamar babanka kaga ya sauka daga saman kan layi yana so ka maido shi kan layi kaga dole ka yi cikin kyautatawa da mutuntawa haka ne ko ba haka nan bane ba kai ma babanka nasiha ka kaunace shi kamar alherai daban-daban ya gane cewa kai masoyi shi ne ba mai faɗa bane da shi amma kuma ka san shari'a a hannun Allah take zaka iya duk abin da kake in Allah bai hukunta shiri ba ba zai shiri ba haka ne sannan akwai wanda in za ka umarni da kyakkyawa za ka hari da mummuna wani sai ka ɗin zira mai wani abu ya taɓa ko ya kama lokacin nan zai gane wa'azinka mun gane duk wanda kake ma alheri za ka gina cewa kai mutumin kirki da inda ba butulu bane ba haka ne ko ba haka nan bane ba to ko bai yarda kan abin da kake kira kan shi ba to ba zai ba da gudunmuwa a yaƙe ka ba mun gane a sannan daga cikin abin da umarni ya kyakkyawa da hali da mummuna ke ake so wanda zai ya rinka lura shine yanzu ya rinka duba mummune maslaha maslaha da mafsada yana kallon to in nayi wannan jawabin yanzu me zai biyo baya ko in na tar da suwana a cikin wannan yanayin anya za a cimma abin da ake so sannan daga cikin abin da ake so mai umarni da kyakkyawa mai hari da mummuna ya ƙara nisanta da shi shine sa rai ya zama na wa'azin ko nasiha tashi ko umarnin na ko tunatarwa tashi sai ya zaɓa shi wa'azin shi kawai alhazai ke ma mun gane a'a wai ba dan yana da kusanci da su ba sai dai kawai su shi ne yake ganin sun dace zai yi ma wa'azi sannan sai ya guji yin magana ba tare da sanin menene hukuncin Allah akan wannan ba to sharuɗin da malumai suka zana suna da dama wannan na kawo shi ne a gulguje sai malam ya ce wa ya haramu alaihi alkazibu ƙarya haramun ce ga mutum wanda yake baligi ko da ko ta wasa ce mun gane a ko da ta wasa ce ko da irin wannan ƙaryayyakin da mutane suke ta salula a kira da tana bakin nan su ce ina bakin duwan ta yi ƙarya a wani ma ƙarya za ya ce bai garin to in kuka haɗe fa ayyaya hammayen mutane sai wanda Allah ya yi rahama shi yasa annabin ya hana mu gargaɗi yake mana cewa ke iyakun bilkan ki shedun ina muku gargaɗi kan ku kuskure ku yi ƙarya saboda ƙarya tana zub da mutuncin mutum ko mun girman shi wallahi ko babanka ya ma ƙarya kila shi tana ragewa a wurinka ƙarya da ta yi kowace ƙarya haɗari shi ne ƙarya a ta addini ka ce Allah ya ce kuma bai ce ba ka ce manzon shi ya ce kuma bai ce ba wannan annabi ya ce kai ka nemi ma inda za ka zama a wutar jahannama tun duniya muna fahimta ƙarya ba ɗabi'a ba ne ba mai kyau mun yi duka wannan karatun mun yi muna tafiya ne a gurguri shi yasa ba mu kawo wasu ayoyi da hadisai da sauransu amma ƙara Allah cewa ke ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ko kasance tare da masu gaskiya muna fahimta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina gargadin ku al'umma ta ku rinka yin gaskiya mutum ba zai wuce da yana gaskiya yana kwatanta gaskiya cikin lamurkan shi har sai an rubuta shi wurin Allah wa da ɗan gidan wani daga yau Allah ya rubuta shi cikin mutane masu gaskiya haka in mutum na ƙarya Allah zai rubuta shi cikin mutanen banza annabi ya ce fa inna sirqa yahdi ila al-bir ko ba haka nan bane ba wa ila al-bir yahdi ila janna annabi ya ce duk wanda yake gaskiya tana tsora shi saman ka hanya mara kyau eh tana tsora shi saman kan da hanya mai kyakkiya da tafiya wadda duk wanda ya hanya mai kyau kuma ba inda yake zuwa sai ina sai aljanna amma ƙarya manzo Allah ya ce hanya ce ta fashin za ka ga magabata duk wanda ya ƙarya dama za ka ji daga cikin sharuɗan karɓar ruwa ya kace in ya zama na kai ba makarishi ne ba makarishi ba amsa addini daga wurin shi a'a saboda ana tsoron ya sheko tashi a ciki amma in abin da ya gani sananne ne to ban ka gaba daga gare shi ba ake aka san shi amma yanzu da zamana ya zo da wata ruwaya wadda ba a sani ba sai gare shi daga an sa ce kai fulani ka za wa na makarici ne kawai to shi in ma akwai shi cikin sinadin hadisin shi ke na hadisin daga nan ake tashi daga aiki saboda ka haɗu da makarici ƙaryar ne yanzu har uwaye suna yi daga mutum lattijo sai ƙarya sha bakwai da yini wannan domin yawanci an saba ne tun da yarinta ko kuma haka nan bane ba to Allah ya raba mu da kariya akwai karirai wanda suka halitta wanda mu yi bayanin su cikin karatun wancan da ya gabata na ahalari daga cikin su akwai kariya tsakanin mata da miji ba kowace iri ba dan nan ma in aka bude koha wani in yi shararuta sunan wani zalhalki sannan akwai ƙarya don kubutar da rai musamman lokacin da ake yaƙi ka zo kai kaɗai in kuma imanin ka irin na sa abubakar ne sai ka yi bayani ana neman musulmi a kashe su ka ce ni ne haɗa da su in ka yi gaba to Allah ya san mene ne sai kalwa kuna fahimta amma in imanin ka sai ka ce kwarai da gaske ni musulmi ne kai ni ladan ma ne cikin su ni ne kuka ji ina kiran sallar dan su biyar ayi a a to kai ake nema Allahu akbar wani sahabi ne cikin magabata jikin shi aka rinka yanka dare da ana yanka jikin shi sai aka je yana kuka aka ce wa kamar musuluncin ka huta mana yake shi ka kai shi guda daren shi yake kwaya ɗaya ne yake na so a ce ina da rai dubu duk in karar da su ta wannan hanya Allahu akbar malam mazaje cikin man gujiya ake sa ta ana soya su kalla irin su amma ruwan nan yana kallo aka sa raƙuni minista raƙuni ya raba mamishi yana kallo aka sa raƙun suka raba baban shi kawai saboda sun ce musulunci to mu yanzu ai shi yasa ka gama mutum kime shi ba wa aka kashe naka ha hatta daga cikin wanda ake kallon malaman ne za su gani da damar su suna tsoron yin wasu bayanai me yasa sabida suna tsoron abin da zai cutar da su ko a kama ka ko kuma in kake yin gaskiya akwai wani da ya yi da zakka shi ke kawo ma ko wani ya baka mota ko wani ya baka gida daga ranar da sai ce to yanzu malam wani je da muke da shi zai mana haka to bar shi bana ban da shi to dole za a je ya sauya salo ko ba haka ba tunda ya zauna bai da sana'a wannan shi ne abin da ya cuta to amma in ka ɗauka magabata ya suke a ka addinin wannan za su iya koyi kai su sun ce da rayuwa da mutuwa akan addini wurin su duk guda ne da malaman da wanda ake ma wa'azin kowa daga cikin su sai yan kaɗan suna da son duniya da tsoron mutuwa za su ga wani malamin in yi wani jawabin ayar ƙur'ani ga wai fasara daga an kira shi aka gwada mai gashin baki to ka janye sai ce ya gano ya yi kuskure gidan uban wasu ya kuskure ko kuma ina sai kuskure ayar ce ko ko yi da ce kake sauran kashin da aka baka ya isa haka nan to kalla yadda magabata suka rayu kan wannan addini muna fahimta sosai ƙarya ta gaba wace ƙarya ce ta gaba wadda ta halitta shi ne lokacin da mutane biyu suke gaba ya halitta ta yi ƙarya mai kyau ɗan lahiyayya ba muguwa ba wanda in tsawon shi za ta waye mun gane ba laifi ma in akwai wani abu wurin da ka ƙara da shi shi yanzu daga wurin murfi ne ke aiko da ce wallahi Suleiman ka ya haƙuri da mai shiga abin nan da wahalu tsakanin ku ka ji budurwar nan ma da ta haɗa ku an mutu a rai yanzu haka ga wata ne kago mai kawo shi a ƙara da Allah ka haɗa ka ya haƙuri shi ne ka yaye ne ta ranar nan da kuka saba ya shiga damuwa in ka yadda ya koma ma kana zuwa kuma sai ka tarda mutu ka ce yanzu daga wurin Suleiman da ke. Ce ya shiga damuwa kwarai. Wallahi tun da kuka samu sabanin nan, ce in ya zo kwana da kire ke kwantawa. Yanzu dai ya aiko ne ce da Allah ka yi haƙuri ko ni ya wuce. A shi ya aiko ka shi ya aiko ni. Kaga wannan bai san wannan bai aiko ka ba wannan bai aiko ka ba abin ka zama da ne sanin sulhu a tsakaninsu. samun in ba nan ba duk inda ka shararu ta akwai matsala irin ta magidanta mun yi bayanin ta ko ta ce ma mata wallahi duk duniya ba wanda nake so kamar ki ana nan bayan ɗan lokaci ta ta ga an shigo da amarya ta ce bin gane ba a ko kuma ta tada hankali kan wani abu da take so a sanya za a yi karshe ka ka ga mana ya haya ka ce ina son ka samu mun turmi goma aro ba abin da za a yi da su za a maido ba kayan ka ɗan haya za ka ba ni in karshe ka ce to ga tara ne guda goma na kawo miki wannan duka na ke ne ta ce Allahu akbar ni ka zai ce to ai ki wuce wannan ha ba ni in ba da ke ba ma zan iya rayuwa ka ga mai gida da zaula ya fice hama da Allah ainihin tabarniyar bayyakar kawai ya ɗauka shi ma zai je ne mota saman titi ma shi ba matar shi ba yace wurin wa'azi yake kaga akwai matsala sai ka ce amma yanzu akwai wani tela da ta sani kwararren tela da za mu yi magana da shi ki kawo mai zai in ki lahiya lau sai a je a ki gaya mai kalar ɗinkunan da kike so shi ma tela a gan shi a ce to kawa ko kuma duka a bar shi sai ya ida sai daga ba a zo a ce to harkar nawa akwai gyara ciki tela ka yi haƙuri firmin nan guda goma da aka kawo ma to kaji kaji kaji gyaran gida ne ake da su da aka yanzu ka kawo a mai da mamala ya haya kayi shi a zuwa ka ce to kai hayar da na amsa ko an mai ga kayan ka ana na wata rana shi kai kana shigowa ka ga sahabi ka halba shi kai kaɗai ka rinka waɗa kana turki ana lahiya da gida tana mutane duniya ta lalace ba amana me ya faru a kama su ka ce ina ne ina iya shinto yan kuma za mu kazo da wata bazawar rayuwarka da an gama lallabarka an gama ba ka haƙuri wai sai da nan ne daga wani shi ta har yanzu bai gama ɗinkin nan ba sai yawo da hankali yake mini kai ma da ka zo rana da kake sun bace ai ka san cin ne eh kai ko zuwa bakwai wani sai cikin dai yana sama yawo da hankali tunda an sa halin sai telolin na ayi masu kinki cikin su ba su da yawa rere babu a ba a rasa akwai da kinki shi da ɗan kaɗan ne na zo na gyara murya ko da kai tele to ka ga yanzu bayan lokaci sai ka zo in kana iya hawaye ma kaɗan ya hawaye kuma sai ka nema albasa ka tauna da ya rage na ka lafiya mai kira mi ya haru layi kela nan ne ma dai ya kusa dai kayan sha'alarsa ina yi ko kuma na ji ya ce kayan gumbaci suna ba ka haƙuri kai kuma ka san me ka shirya sai a za ka shirya saboda sai ni goma ka rinka kuka ni ba kuɗin tara mun bari ke jin ciwo ke da aka ɓata mare aka ga miki rai Allah ya shirya da mu almuhimmin uwa ƙarya ba ta da kyau kakka yarda tun kana matashin ka ko kana yaron ka ka koyi ƙarya shi yasa uwaye mata ku yi tsoron Allah ku bar kuya matsayin ku ƙarya ki sa yaro ku tafi wuri kaza ki ce in ka kuskura baban ka yace ina muka tafi kace mun tafi wuri kaza wannan idan nan bakin naka ita kuma ba kai kace da cinan nan baki nan ba ko ko ba haka nan bane ba a take koya wa ɗanki wannan yaro zai wata ɓanna cikin gida in ba ku ya zo in aka ce waye kaza in ka kuskura kace kai ne to ni da kai in aka yi ta ce ba kai bane ko ka ce baka san wanda ya yi ba daga nan yara da dama suke koyan ƙarya haka ne ko ba haka nan bane ba to kaga ta kai maka wurin lalata tarbiyyar ɗanta amma ki koya wa ɗanki gaskiya wane ne ɗaya daga cikin magabata da ake ba da labari ya tafi karatu mamman shi take mai gargaɗi ya yi yanki gaskiya a cikin lamarin da za yi ɗan daba sun tarbe su kowa ana ina kuɗi kowa yana ba kuɗi shi ya ce yana da kuɗi kai yaro kana da kuɗi ya ce eh ina kuɗin ka ya ɗaga wando ya ɗaga wando ya zo kuɗi ta ce yake kai baka san ko suwa nake da yake na sani ko suwa nake ku bayan daba bane ma za amshi kuɗin mutane to me yasa ta haka yake mamma ta ce ta mun wasiya da ta turo ni karatu nan kai in kuskura in yi ƙarya kai da Allah ba wai yau ka kalla ko budurwa wannan wanda kuke haɗuwa saman fiki in ka mutu ƙarya in kinanta ya kake ji kullum kake ji ta ce inna lillahi ashe wani tanzirin makarici ne to ina da biyu ha kalli imamun bukari yana cikin jirgin ruwa ya hiddo kudin shi ya ƙirga sai da wani makwabcin shi a cikin jirgin ruwan ya ga kalar kudin da kalar sakwata in ma kawai ana tafiya sai ya ce jama'a saurara ni ma an sake mun kudi an sace ma kuɗi eh an sace mishi kuɗi to yaya ya ce kuɗi na kaza ne a sannan yan jika kaza kaza ne imam bukari ya bi shi irin sako ta idan tashi ce kuma irin kuɗin shi ne sai ya ce idan yan duniya kenan wai da ayyukun ya kuma jari ya karye ya ce wannan da ya taɓa min mutunci na ya taɓa mutuncin addini na ƙwandaɗin haƙura da wannan jin daɗin kawai cikin jirgin ruwa ne sai ya ɗauki kuɗin da sa kwata in dike sallah ba cikin jirgin ruwa aka zo ana sala da shi babu sakwata in babu kuɗin ya aka yi sai shi da kai shi ke cewa wata ina kuɗin ka ya ce ha na tsaye da su kake so da ka zura mana mutunci a cikin mutane wanda ya haƙura da wannan kuɗin saboda ne ka a rawaito a cikin tarihin shi a cikin jirgin wani sai a ce an kama shi da da kuɗin mutane kun gane ko yanzu in an ce an kama ka da kuɗin mutane kafin a binciko a gano gaskiyarka ko rashin gaskiyarka daga nan labari ya fito ne ya ce kai ɓarawo ne ko ko ba haka nan bane ba to shi yasa da abubuwan da suke da alaka da wannan sai mu yi kokari mu kiyaye su har yanzu wannan Imam Bukhari ya yi kokarin kiyaye mutunci shi Allah mu ci kai haka nan jika jika hamsin a wallahi duk duk inda za a tayi a tayi ko to mutum ya zo ya ga kalar sakwata ya ga kalar kuɗi yanzu kai in ka zo kace na kai ne kafin a gano na ta sai an kai ruwa rana saboda makwabcin ka ne ya ga adadin kuɗin ya ga sallar safafe Allah ya shirye da mu kuma Allah ya kare mana mutuncin mu da imanin almuhimmi yan uwa ƙarya ba ɗabi'a bane mai kyau za ku ga ko abokan ku in kuka taso duk wanda kuka san shi da ƙarya da wahala ya zama wani abu a rayuwa saboda ba su cika tsayawa inda Allah ya aje su ba haka ne ko ba haka nan bane ba sai tsora mu kai shi girman kai shi ne kamata a ganshi yana kaza ba ko shi kaza ko shi kaza ko shi kaza kuma shi ba kowa ba sai ya ce wal ghibatu da yin gulma mun ga muku gulma shine kaga yi aikin da mutum yayi amma in yayi ba zai jin daɗi ba a cewa da barawo ne wane yana shaye-shaye sai ka zo dai inda ka zauna ka ce a shi wani barawo ne a shi wani shaye-shaye yake ai gulma shi ce kake yi a na ji an ce wance tana neman maza na ji an ce wane na duka gulmace kake yi ka iya zuwa ka tarda shi kace wane na ji an ce kai barawo ne a na ji an ce kana shaye-shaye sai dai in ka tashi taimakon shi irin yadda musulunci ya karantar in ka je shi lokacin da yake shaye-shaye sai ka ruga kwanciyar ko jandarmeri shi ne taimakon da za ka yi ka kira polis sai ka ce to ga wani yana shaye-shaye abu kuma yanzu ga babu bada a bayyana na wa bayyana kuma da adawai wanda ba ga dawo abadan ko kuma haka nan bane ba ko kuma kafin ka kai wannan matakin ka je ka san da uwayen shi ko wanda suke da iko da shi ka ce to na ga wani yana shaye-shaye na zo ne don ku yi mai nasiha ya bari amma bai dace ba ka zo inda ba muhallin gyara ba ka rinka tattauna aibin mutum muna fahimta ko Allahul Musa'an sai shi wannan nimatu shi ne da kuma yawo da wannan labarin. An cewa na yake ba kai kuma daga nan ka shiga rarraba shi, farfaje. Ko ba haka ba, da ka tabbatar labarin haka ne wanda ke haka nan, kaga in ka yada karya kuma zunubin ka daban. Ka zo cikin mutane ba a tambaye ka ba, a shewa na kaza ne, a shewa na kaza ne daga nan ka ɗaure ka abubuwan ka ka tashi, a shewa na ya kaza, a shewan shi ta yi kaza daga nan ka yi gaba, duk sai ka gama unguwar da wannan labarin to wannan mutumin shi ne annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai shiga aljanna annan nimanci yanzu shi yayyawa mutum bai da alaka da kai ta kusa ko ta nesa amma yana nan ya sama ido to ni huku saurara da kyau na ga wani ya sauya salula a na ga wani ya ya sauya mota ko moto lamarin da nawa na son bincike amma da yanzu mun kare wasu mutane mun ce su samu ido ke shi mu ina zuwa ko kuma da ka ga mutum ya wuce ka ce ba banza ba kai dai ba ka kalli masu kuɗin nan ko ko ba haka ba ake an ce wani mai kuɗi ya wuce wasu suka ce muna nan ta ce gona ko a to ana samun kuɗi da ke zaune ne sauran minti nawa sai ke cewa wal kibaru da girman kai me ake ce ma girman kai wajen ya mana me ake ce ma girman kai a na'am girman kai annan muhammad sallallahu yake cewa qamtin nasa batal haq shine kin gaskiya da kuma rena mutane duk wanda aka manasiha yake dauka alama ne na girman kai ko wanda kaga yana rena mutane saboda babansu wani ne ko saboda shi wani ne ko saboda yana da wani abu to wannan mai girman kai ke nan ni ni ni kaiwa dan da mace ta aiwa koko to wannan sufofi ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai girman kai ko da kwaye zara ne ba shi ba shiga aljanna wannan tana cikin mutanenmu da dama mutane duk wanda kama nasiha sai ɗan kaɗan har malamai ha su uwa uba masu malamai ba suka amsa nasiha ba sai ɗan kaɗan a to kallon da za a yi su ɗan gado ne har abin nasu ne to ni za ka wa'azi waye kai ko kai ma wahayi ya ke ma manzo Allah da kanshi an ce bai yi tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal ujubu da jiji da kai a rinka takawa ana a ana taiba shi sai kai dan gidan wani sai kai na wance ya ta girman kai yana ƙara yin shi wani wani ne sannan duk wanda ya wannan sai Allah ya kaskantar da shi kawai maluki ya saka gaba kai da kanka ka san ƙarya yake ba a sai kai dogo dan doguwa doguwa wata doguwa ta dogon duki koko koko ai wani yaban ma zage in baka lura ba yayi ta gain ƙarya da gaskiya a kanka to sai ni dala in ya gai da abin da ya gai daga nan wani ci gaba kake samu ba bacewar basira irin ka ga mutum wai yana ba maruki ko mawaki yana mai biki wai kawai saboda yana yaban shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bana yi wannan haƙina wane ne kai Allah ne ake yaba ya bada ba kai ba majiya ce koko kai ne kake da abun gai kana halittawa ne ko kana rayawa ko kana kashewa ko kana bada arziki ko kana talautawa ni kake ko eh ba kai shi yasa magabata suna tsoron yabo za ka ji duk wanda aka ce ma mutumin kirki kaucewa yake wai shi bai son ma a rinka ce mai mutumin kirki don kai ya saba shi Muhammad Nasiruddin Albani wani kira shi yana yaba mai yana jinjina mai yana wallahi malam kai mutum yana kuka yana cewa Allahumma la la Allahumma la ta'alni la tu'akhidni bima yaqulun ya Allah kaka kama ni da abin da suke cewa a kaina sun ce ni mutumin kirki ne Allah kaka kama ni da wannan tambaye da suke da tawadu suke kankan da kai waje an yi khairan mimma yadunun ya Allah abinda suke gani in haka ne Allah ka ƙara hauda ne saman kan ma wanda yi wannan mu kuma yanzu daga an ci ai wani mutumin kirki ne shi cikin mutane sai ka gaishe ma yana ƙara jan biya mai shugaba ka ran bane muna yi wa ga muka wahayi aka san ko aka cika mutumin kirki ne amma kuma kakka yarda ka ki bayyana da bayyana da halayya mai kyau a cikin mutane saboda shaidar duniya ita ce shaidar lahira muna fahimta to abinda ake so mai kakka yarda ya banye tasiri kanka saboda yanzu aka zo ana yaba ka wani wu ai mutumin kirki wani yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza in ba Allah ya mutu ka bar shaidan sai ya biyo ta wannan ya sama girman kai haka ne ko ba haka bane ba Imam Ahmad bin Hanbal ai mun karanta da kuwa usulul sunna mutuwa fa yazo yi mutuwa shedan ya leko ta cikin gana cewa kai imamu ahmad ka yi gani na allahu akbar ka shi ke nan yanzu zaka mutu mai imani ina kallo yake mishi ƙarya take har yanzu da saura kai yanzu nan wurin ba shi dan ba ko wanki kai ana cewa mutumin kirki ne sai ka ga da ta in ya hito yana kallon mutane mutanen banza shi kawai bai san shi ne mutanen banza ba aka je Imam Ahmad bin Hanbal yana kuka aka tambaye shi lafiya yace ina tsoron Allah ya kama wancan shugaban wancan sarkin da ya kama ni yasa aka bani kashi wai bai san ma Allah ya kama shi tsananin azabtar wanda ya mishi ce to ni ma lai kana ya na ida da su gaban Allah mu yanzu a Allah ya shirya da mu waziya da kuma a rinka yin aiki don wani ya gani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana azumi shuraka ya an shirk Allah yake na wadatu ga duk wanda zai yi aiki ya sa ni da wani cikin aikin ka zo kana yin sallah ana nan sai ga wani sai ga sarkin ka ya shigo cikin masallacin sai ka ƙara gara ka faɗa da kyau ka ƙara mutara a lambaye Allah ya ce to ba ni so ka ba sarkin ka Allah bai son ka yi aiki ka haɗa shi da wani cikin aiki saboda shi Allah wadataccen sarki ne Allah bai son a raba ƙafa mun gane a ka ɗauko kyauta za ka badawa sai ka ce to don da za ka ba shi bari dai bari ga mutane sun taho bari in bari mutane su ƙara su sai in mika mishi za ka ga wani ɗan uwan shi ma in zai ba sai ya tattara mutane ko sai ya bari cikin mutane yana za sai ce wani amshi wani amshi ake a wani wani to ba kowa ba ne Allah ke taimaka a cikin mutane ya yi kyauta saboda Allah eh sai an yi bidiyo yau kyauta sai an samu duniya ai wani wu to ai kaga abin da kake so ka same shi kenan ya ba zainul abidin yana taimaka ma mutane da kuɗaɗe da abinci a garin ba a san shi ke wannan alherin ba sai da ya mutu wurin wankan gawa mai kuɗi malam aka gani sabo a jikin shi na dako da ya mutu sannan aka ga duka wannan taimakon da ake sai dai kawai ka ga cikin gidanka buhun da sun haɗu tsadam tsadam tsadam kuma ba a san wane ne ba sai dai da ta a yi ta'adda mun kuma yanzu sai an sa kamera ko ba haka nan bane ba wani kilan shinkafa ba ne zai baka ce ya haska ka wani kai da kake son Allah ya amsa ma aikin alheri annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadakar da tahi kowace sadaka ita ce sadakar da hannun dame ba da hannun hagun bai ma sani ba ko kuma yanzu kana zama sai ka ce kai ina wani bai da godiya na wane wane wane kai uh yayi tai yasa kenan shekarun jiya hujjikajiya na aika mishi ko ya kira ne ce ya gode wataƙila kaiwa da Allah ya baka baka gode mishi ba kuma Allah ya zura ma ido kuma kai ka kalla abinda Allah ya ma kai ka tsayar da godiyar kaɗai ma kan ni'imomin Allah sai kai dan kama wani kuma abinda kai mishi sai Allah ya baka abin da yi wannan ko ba haka nan bane ba shi sa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la dakul jannata bakhilun wala mannanun mai rowa da mai gori ha ce a wani duniya kenan da ho gidanmu nake gan shi muna cin tuwo amma ka ga wayan shi kenan yanzu to sai ni kana man da kake kana jiran wannan ranar ne ta zo ka gai magabata ina na biyan alheran su kuka suke suna boyewa kai akwai wanda in alherin su ya yaɗu cikin mutane suna tattare kayan su su kaurace ma wannan mutanen su je wani wuri su haro wata rayuwa saboda suna tsoron wannan yaban ya tasiri a kansu mu kuma yanzu in dai za ka yabawa to ba ka samu ko kuma kai mutune ne sannan kuma ba ɗabi'a bane ba mai kyau sai kuma amma alheri ta ƙi godiya annabi ya ce la ya shukuru la ko man la ya shukuru nas man la ya shukuru nas la ya shukuru la ko wanda bai gode ma Allah wanda bai gode ma mutane to bai gode ma Allah muna fahimta an yi ma alheri ta yi godiya ka ce jama'a wani ya yi mana alkhairi kana horin ciki kana yi mishi addu'o'i da fata alheri ba a son a baka kamar an ba kaza daga kashi sai ka goge ko ba haka ran bane ba ka za daga tashi ba gogewa ba take ana gane tashi ba a ganewa to kaga ba ɗabi'a ba ne kyau ka san musulunci addini ne mai adalci shi wancan da aka da ya bada sai aka ce kai ya jira godiya muna fahimta sai kuma sai aka ce ka gode mishi shi yasa Allah ya duba yin Allah masu irin wannan siffar cikin suratul insan ko suka ce inna ma nu'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura ni muke so inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira suka ce kai mu muna ciyarwa ne bi wajihin da kadai dan neman yarda Allah la nuridu minkum jaza'an ban ba mu bukata ku saka ya muna wala shukura ko godiya ba mu bukata suka ce kadai abinda muke tsoro wani yini yinin da Allah zai kamewa Allah ya yi hushi bai ma kowa magana shine ranar alkiyama sadaka a haula wala quwwata illa billah to haka sauran ibadu shi yasa kukaran ko kaga hadithu na arba'un hadisi manzo Allah ya ci jawo aya ta tajaha fajunubuhum anil mabadi suna shanye shikin su daga daga mishin hudu su je su tashi suna kuka suna roƙon Allah ba kiyamu nan ba wannan tayi kurab da ake kowa ya tafi a'a wannan talaban ce ka tashi cikin dare ba wanda ya san ka tashi sai kai sai mahallicinka ba kana tashi da sai ka kunna amfula an ga kana alwala kana tashi ana waya ka ce kai da Allah mutane imani gare ku yi suka kwanta shi kenan yan yan yan sau mun sai na abubakar ko ba ka da bane ba wani daga cikin magabata ana ba da labari ai shi cikin dare wani abu ya faru sai ya ce kai kai kai da dare ko lokaci kaza ce eh ce lokacin mai ina wanke yana maganin da sai tuno kan ko mutane su ɗauka labarin ibada yake bada sai ce na tashi ko zan yi ko ina wani aiki wanda bai ma da alaka da ibada ko kuma yanzu sai kaga mutum da kashin tarbi ko yana gani yana haka so yake kuma yana bi a ran ke dadi ba kake ja mace rubun ba Allah ba me yake kana haka ana magana wani shirme mala a boye kayoyi zahirci kuma Allah shirye da mu abinda muka karanta na daidai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure Allah ya yi mana yau karatun da muka tsara za mu yi ma bamu ma shiga cikin shi ba ka wani iko Allah kuma sai dai zuwa sati mai zawa sai sati mai zawa sallah ku ai karatu na sallah kenan sai satin bayan sallah in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai kenan zai iya yi wa daga mun gobe akwai usulu sunna ko kuma akwai ahkamu jinaji to daga mun wannan satin mun tsaida sai kuma sati na bayan sallah insha Allah ta'ala in Allah ya sa muna cikin masu rai da lafiya abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada ya karba muna kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya je mana Allah muna roƙonka ka tsarkake zuciyoyinmu daga munafici da riya ya Allah ka raba mu da riya cikin ayyukanmu ya Allah duk abin da yake na addini ne ya Allah ka ba mu ikon lankwasa zuciyoyinmu ya Allah kai ne zuciyoyin adam suke tsakanin yatsayinka ya Allah ka lankwasar da zuciyoyinmu kan yin ibada duk wani aiki da ke da alaka da addini yi dan kai kawai ya Allah muna roƙonka in ni kuma ka karɓa daga gare mu Allah ka biya mana buƙatocinmu na alkhairi ka shiryar da mu shirya ta addinin musulunci ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kahorci da kahorai ya Allah duk musulmin da ke da wani bukata wurin ka ko musulmin da ke cikin kunci ko damuwa ko wani yanayi ya Allah ka yaye mu kowa kai mai iko ne akan wannan ya Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah ka ruha mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a karatutukanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a iyalanmu ya Allah ka sa albarka a cikin sha'aninmu na rayuwa baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da duk sharri abin da ka halitta ya Allah kai gafara ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah in tasu mutuwar ta zo ka sa su cika da imani Allah ka raha musu asiri duniya da lahira baki daya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ya Allah duk mutumin da ke kokarin janyo mu musulunci da musulmai cikin ta kowace hanya in yana cewa Allah ka shirye da shi in kuma bai shiriwa Allah muna roƙonka ka yi mana magani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh